نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم آه، نعم كتاب صلاة الجماعة آه، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد آه، حدثني يحيى عن مالك عن نافع آه، عن عبد الله بن عمر آه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آه.
صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة نعم كتاب صلاة الجماعة wannan littafi na takwas yana magana a cikin abin da ya shafi sallar jama'a wato yin sallah a cikin jam'i daga cikin salloli na farilla mutum ya yi sallah a cikin jam'i wato fadalar da take ɗauke da ita malam ya ce babu fadli salatil jama'ati ala salatil fadli wannan babi yana magana dangane da fadla ta sallar jama'a akan sallah ta mutum guda wato jama'a idan ya zamanto mutum namiji ne ya yi sallah a cikin jama'a yanda zai samu fadala da ɗoriya akan sallar shi ta mutum guda ta shi kaɗai amma idan mace ce ce ta yi sallar ta ita kaɗai ba tare da jam'i ba ya fi lada a gare ta sama da ta yi sallah a cikin jam'i an gane حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة الإمام يحيى ابن يحيى الليثي يا ذن ترد أنس عبيد الله an malikin shi kuma al'imamu Yahaya ya jiyo daga wato imamul mutqinina al'imamu malik an nafi'in shi kuma ya jiyo daga malaminsa nafi'i a maula bin umar an abdullahi bin umar shi kuma ya jiyo daga abdullahi ɗan umar wato wannan isnadi na malikun na nafi da abdullahi dan umar wato wannan shine asahul asanid inda amirul mu'minin fil hadith abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-imam al-bukhari insha Allah wato wannan isnadi din an malikin an nafi'in an ibn umar shine mafi ingancin isnadi ga al-imam al-bukhari na'am an gane ku wato al'imamul Bukhari ya ce idan kana so ka ga kamar annabi yana maka magana ka ɗaga labule ka ga annabi yana maka magana kawai ka samu hadisin da yake da wannan isnadin ko shakka babu ba matsala a kan shi an gane ko? anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qala haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Salatul jama'ati tafdulu salatal fazzi. Sallar jama'a, wato mutum ya yi salla a cikin jam'i, tafdulu salatal fazzi, ta fi sallar mutum guda shi kaɗai idan aka ce alfazzu almunfarid. wato mutum guda ba na salatul jama'a ba ana nufin sallar jama'a din ba sallar mutamu duka ba ta fi sallar mutum guda wanda ai dama haka ne sallar mutamu duka ta fi sallar mutum guda to amma abin da ake nufi ana salatul rajuli fil jama'ati wato mutum yayi sallah a cikin jam'i to yin sallar shi a cikin jam'i ta fi yayi sallah shi kadai bi saba'in wa ishirina darajatan da daraja ɗaiɗai har ashirin da bakwai an gane ku a idan aka ce daraja ba ana nufin lada ɗaya ba ha kalin mutum ya fahimci mutumin da ya yi sallah shi kaɗai yana da lada ɗaya wanda ya yi sallah a cikin jam'i yana da lada ashirin da bakwai daraja daban lada daban lada aiki na alkhairi ko mun kankantar shi in kai sai an rubanya maka shi goma ba a baka lada ɗaya lada goma ake baka ko mun kankantar aiki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha dan haka kar mutum ya fahimci daraja a matsayin lada ɗaya take an gane daraja ta aljanna tsakankanin daraja ɗaya zuwa ta biyu kamar tsakankanin sama da ƙasa ne an gane wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tana da irin wannan daraja ɗaya ɗaya har guda ɗari ga wanda suka mutu a filin yaƙi da mujahidi na fi sabilillahi kamar yadda ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya faɗa na'am
نعم وحدثني عن نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب Mm, عن سعيد بن المسيب mm, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال mm.
صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا shikenan ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn shahabin zuhuri Mm.
an sa'id ibn al-musayyab shi kuma ya jiyo daga sa'id dan musayyab akhirul mutaqaddimin Mm.
an abi hurairata radiyallahu anhu shi kuma ya jiyo daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce salatul jama'ati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi khamsatin wa ishirina juz'an wato yin sallar mutum a cikin jam'i ya fi sama da yin sallar shi shi kaɗai da daraja da yanki ɗaiɗai har ashirin da biyar wato a nan kuma ya ce juz'un kuma ya ce hamsin wa ishirun wato ya ce ashirin da biyar yanki kenan a can kuma ya ce daraja ashirin da bakwai to yaya za a haɗa tsakankanin waɗannan hadisan guda biyu kamar a haka ba ma ganin akwai cin karo da juna wani ya tabbatar da daraja ashirin da bakwai wani ya tabbatar da yanki 25 wanda kuma da aljuzu'u da addaraja da adda'ifu wato duk suna ɗauke da ma'ana ɗaya ne kamar yadda waɗansu suke ganin cewa kawai tanwi'i ne wani gurin ya zo shi da'ifan kamar hadisin abu huraira wanda yana cikin bukhari da muslim wani ya zo shi darajatin kamar hadisin abdullahi dan umar wani ya zo shi juz'an kamar yadda yake nan hadisin abu huraira kuma gashi wani ya zo saba'un wa ishirun wani ya zo hamsin wa ishirun na'am ya za a haɗa tsakankaninsu na'am bana da gasu na'am to yanda za a haɗa tsakankaninsu malamai sun yi saɓani a kai sun yi saɓanin yadda za a haɗa tsakankaninsu waɗansu suka ce a'a bi itibaril khushu'i fiha lura da yadda mutum ya tsaya yayi wannan sallar tashi da kiyayewa dokoki na Allah ne in mutum ya kiyaye ya zo da komai da komai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni zai samu kaso 27 in kuma ya ɗan zo da shi gurguwa gurguwa zai samu 25 wato akwai ƙari na daraja biyu wanda in mutum ya yi da kyau to za a ƙara mai wannan daraja biyu in mutum bai yi da kyau ba za a ba shi daraja 25 an gade ko waɗansu suka daga cikin malamai suka ce a'a da gidana da naka da nashi ba nisan su ɗaya ba in ya zamanto gidanka yana da nisa sosai za ka samu daraja 27 in gidanka kusa yake da masallaci za ka samu daraja 25 waɗansu ka suka ce a'a masallacin wane da na wane jama'ar ta sha bambam masallacin wane zai iya yiwa a ce an yi jam'i mutanen ba su wuce biyar ba masallacin wane za a ce an yi jam'i mutanen sun fi ɗari kenan mai jama'a da yawa dole ya zama tumi an samu ƙarin daraja akan wanda yake da jama'a il kaɗan an gane ku waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a duka ba haka za a yi ba haɗa tsakankaninsu shine da farko Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu cewa duk wanda ya sallah a cikin jama'a wato yana da kwai lada 25 yana da kwai yanki yanki 25 na lada wanda ya sallah shi kadai shi kuma yana da yanki guda daya kuma daga baya hallo sai Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi wahayi akan ya kara ma ya kara bonus ɗin guda biyu an gane ko waɗansu ga suka ce a'a wannan mafhumul adadi ne mafhumul adadi kwa batilun inda jumhurin usuliyin a wajen kashi gomiya tara cikin ɗari na malaman usul mafhumul adadi la yu'malu bihi wato ghairu muradin wato ba a nufin shi kamar istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum wato ko da annabi zai kara akan kaso saba'in na ya fari ba za a gafarta musu ba to shi ma a nan ba wai ana nufin kawai ashirin da bakwai ɗin ba wani zai iya samun daraja sama da arba'in ma an gane ko wannan mafhumul adad ne ala kulli halin dai akwai wato jawabai da dama wanda malamai suka kawo wanda al-imam abu walid al-baqi cikin littafin az-zurqani yayi bayani akai na'am وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم لو يعلم أحدكم أنه يجد أحدكم أحدهم نعم لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو أو مرمتين أو مرمتين نعم أو مرمتين ما شاء الله حسنتين لشهد لشهد نعم لشهد العشاء وحدثني عن مالك عبيد الله يتي يحيى بن يحيى الليثي يا ذنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك أنا أبي الزناد شيكما يا جيو دغ أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي عن الأعرج شيكما يا جيو دغ مالا أعرج شين عبد الرحمن ابن هرمز an abi hurairata radiyallahu anhu shi kuma ya jiyo daga malaminsa abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da sarkin da raina yake hannunsa, ina rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala, ce laƙada hamamtu an amura bi haɗabin, ya ce lalle wallahi haƙiƙa na ɗauri aniya. Na yi niyyar an amura bi haɗabin, in yi umarni da itatuwa, in yi umarnin waɗansu mutane daga cikin sahabbaina. a kan su cicciro itatuwa su tattaro itatuwa fayyuhudaba a tattara su a guri guda a tara su sun ma'amura bis salati fayyu'azzana laha sannan kuma in yi umarni da sallah a yi kiran sallah sun ma'amura rajulan faya umman nasa sannan kuma in umarci wani mutum daga cikin sahabbaina ya yi wa mutane limanci ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم sannan kuma sai daga baya ni kuma wato in tafi gidan waɗansu mutane wanda la ya shahaduna salata wanda ba sa halartar sallar jam'i wanda suke zama a gidansu suke sallarsu ba sa zuwa jam'i in tafi gidajensu khalif ma'ana a nan malamai suka ce ma'ana in saba wa zatonsu tunda sun ji an yi kiran sallah hal an fara sallah tunaninsu ina masallaci sai in saba wa zatonsu je ni a gidansu an gane ko waɗansu suka ce a'a ma'ana in tafi zuwa ga waɗanda suke daƙilewa a gidajensu wanda ba sa halarta sallah in tafi tare da waɗansu mutane daga cikin sahabbaina suna ɗauke da kawunan wannan itace idan na jefa uharrika alaihim buyutahum in cinna wa gidajen nasu wuta in cinna mai wuta da wannan itacen saboda wato rashin zuwa jam'i da ba sa yi da wannan kaso ne ma na faɗar ma'aiki alaihi salatu wassalamu alamun su ya ganin cewa yin sallah a cikin jam'i a to dole ne fardu ainihin ce saboda abinda abinda ba farilla ba ne ba yadda za a yi manzan Allah ya ce a dalilin shi ya yi wannan hukuba mai girma an gane wallazi nafsi biyadi manzala ce ina rantsuwa da sarkin da raina yake ga hannun shi lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu azman saminan da a ce ɗaya daga cikinsu su waɗannan wanda suke lankwamewa a gida su ƙi zauwa sallah masallaci da a ce ɗaya daga cikinsu ya san annahu yajidu azman saminan haƙiƙa zai samu ƙashi mai mai in ya zo shi masallaci wato ya san in ya zo masallaci akwai alhaji ana hudowa abinci daga gidan shi ya ce wallahi da ya hutu in ya san ana raba dala ɗari-ɗari a masallaci da ya hutu yanzu inda a masallacinku za a samu wani mai ƙarhin hali ya ce to tun da dai sahu uku gare mu a masallaci sahu na hwari suna da jika-jika na biyu suna da dala ɗari ɗari na uku suna da dala hamsin hamsin wallahi sai kaga ana ana faɗa akan sahun hwari kaga tun ma'aurata tun ma'aurata ne a gura a jiki wani lokacin tun ka yi kiran sallah za a ga mutum ya zo da tafi shi saboda ya san ana karewa alhaji zai ɗauki wani abu ya bada Azala ce to wallahi da a ce ɗaya daga cikinsu ya san cewa in ya zo shi masallacin nan zai samu kashi mai mai ya tafi gida da shi to da ya zo shi wanda saboda miya shi ta yi daɗi ma dalilin wannan zai zo masallaci awamir matai ni ko kuma ya san zai samu tsokoki guda biyu hasanatai ni masu kyawu Allah ce la shahidar isha wallahi da ya halarci sallar isha ya cikin jami da a ce ya san zai samu kashi mai mai ko za a sama mai manya-manyan tsokoki guda biyu a bashi ya yi maganin yunwa da su to da ya halarto sallar isha sai ya cinye ma zai ta gida da ce ni a nake kana gauga za ka ce masallaci ya ce eh saboda sallar ce ban na so ta bar ni shi kuma ita bace yake biyawa wannan tsokar ita ce yake biyawa an gane ko na'am نعم وحدثني عن مالك عن أبي النضر نعم عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا الصلاة المكتوبة
يا زنتر دني يا جيو دقى الإمام مالك shi kuma ya jiyo daga abin nadir maula umar bin ubaidillahi an busir bin sa'idin shi kuma ya juyo daga busur ɗan sa'id anna zaida bana thabitin radiyallahu anhu qal haƙiƙa zaidu ɗan thabit Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce afdalus salati salatukum fi buyutikum illa salatal maktuba ya ce wato mafificiyar sallarku sallar da ta fi kowace sallah daraja shine sallar da za ku yi a cikin gidajenku ka yi sallarka a cikin gidanka saboda ka janyo wa gidanka albarka ka kore wa gidanka shedandu saboda dukkan gidan da ake karanta alkur'ani ake kiyamun laili ake sallah a cikin shi shedan yana gudu kuma albarka tana sauka a cikin wannan gida an gane ku kamar yadda wato ma'aiki alayhi salatu wassalamu wato ya faɗa a hadisi wato misalin gidan da ake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gidan da ba a ambatan Allah a cikinsa wato misalin rayayye ne da matacci gane ya ce illa salatal maktubati face dai sallar da aka fardanta a kanku wato ita ce wannan za a yi ta a jami za a yi ta a masallaci a nan kamar yadda manzan Allah ya faɗa a hadisi wato wani hadisin shi ma marfu'i ne sai dai a nan ya zo shi wato mawqufi ga shi zai rubuta tsabit amma hadisi ne marfu'i zala ce afdalu salatil mar'i salatu fi baitihi illa al-maktuba mafificiyar sallar mutum wato sallar da zai yi ta a cikin gidansa sai in dai sallar da aka farzanta mishi ci to sai dai kuma wanda take da kwai wato umarni daga ma'aiki alaihi salatu wassalam kan cewa ana yi ta a cikin jami'i irin kamar sallah ta kisfancewar rana wannan kaga sallah ce ta nafila amma yin ta a masallaci shine wanda yake sananne ba a gida ba irin tarawihi asham ka yi ta tare da liman ya fi ka yi ta kai kaɗai a gida gane ko duk wanda ya zamanto tana da kwai wato dalili akan yin ta a masallaci to wannan ta fita daga cikin sallah ta nafila wanda za a yi ta a cikin gida amma in ba ta da yin sallah ta nafila a gida ya fi lada sama da yin ta a masallaci yanzu irin kamar su tahiyatul masjid ba za ka ce ba bari in yi raka biyu tun da gida na in na je masallaci na huta inda za mu ita an ce mata tahiyatul masjid kaga nafila ce amma ba za ka yi ta gida ba alhamdulillah lillahi wa subhanahu wa ta'ala